آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muna uku a watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar Allah ya kaddara mana haɗuwa a wannan masallaci na kofar arewa a cikin garin Gumel a ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya hore yau ita ce rana ta farko da za mu fara karatun tafsiri na wannan shekara a wancan shekarar mun kwana a ƙarshen suratul muminun wannan kuma insha Allah za mu fara daga farkon suratul nuri suratul nuri ita ce sura ta ashirin da hudu a jerin giyar surorin alkur'ani kuma in mun shiga karatu za mu tada tana da ayoyi sittin da biyar a bisa ƙididdigar waɗansu malaman wasu kuma sun ce tana da ayoyi sittin da hudu wasu kuma sun ce tana da ayoyi sittin da hudu dalili shine bambancin wurin wakafi tsakanin ayoyi akwai ayoyi guda biyu da malamai wasu sun haɗe su wasu don haɗe duka biyun ta zama sittin da uku wasu haɗe ɗayan ta zamanto cewa sittin da uku ce amma dai abin da ke cikin mushafi kamar yadda za mu wasu na ayoyin sittin da biyar wannan sura suratun nur da za mu fara karatunta a wannan shekara za mu ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ta a wani salo ne na daban ba yadda ya saba buɗe sauran surorin alkur'ani mai girma ba ya mata take ya yi mata kirari ya kuma ja hankalin al'umma su ba da hankalinsu dangane da darussan da za a samu a cikin wannan sura mai albarka a ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu wani abu da ya bayanin falalar sunar ba a ce ga wani abu mai suna falala ko alfarma da surar take da akwai ba a samu ba a ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai an samu Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ikara mashi yadda yana cewa ku ilmantar da matan da ƴaƴanku mata ita wannan sura ta suratul nur in mutum yana son zaman lafiya a gidan shi ana son gina al'umma to a karantar da mata suratul nur su kuma san suratul nur saboda galibi a hakamul usra hukunce hukuncen zamantakewa da gida da dokokin gida wannan sura shi ta zo ta tsara kuma ita zo ta karantar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda muka ambata tana da ayoyi 65 mafi ƙarfin abin da ta bada kai a kan shi shine tsarin zamantakewa da gina al'umma da tsari al'umma da yaƙi da miyagun ƙwayoyi ko abin nan yago da miyagun ɗabi'u da halayya waɗanda suke ba su dace da musulmi ba Allah maɗaukakin sarki ya muna muwafaka ya muna dace kan abin da za mu faɗa cikin wannan sura muna fata da muka fara cikin amincewar Ubangiji lafiya muna fata Allah ya sa mu ga ƙarshen karatun lafiya na wannan shekarar Allah ya mana jagoranci ya ba mu dacewa. Na'am, akramuka Allah bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah mai girma da buwa ya ɗauke buɗe surar da cewa suratul wannan wata sura ce an zallaha ya ce mu muka saukar da ita wa farabnaha muka kuma wajabta wa duniya aiki da ita inda Allah maɗaukakin sarki wata sura ce, mu muka saukar da ita, muka kuma wajabta wa al'umma aiki da ita. Menene sura? Galibin makaranta Alƙur'ani in suna karanta Alƙur'ani za su ce wannan suratul Fatiha ce, wannan suratul Baqara, wannan suratul Ali Imrana, wannan suratul Nisa'i har dai zuwa ƙarshe. To wannan ma sai Allah ya ce ita ma wata sura ce. Malama suka ce a khabar ne na mubtada da ake kaddara shi. Hadhihi suratun wannan wata sura ce. Aka ce sura kuma ɗaya daga cikin ma'anoninta kamar da muka ba da labari ne jeren giyar ayoyin Alƙur'ani waɗanda suke da farko suke da ƙarshe. in an fara daga farkon su an bude surar in an je ƙarshen su an rufe surar suratul fatiha tana budewa da bismillahir rahmanir rahim ko alhamdulillahi rabbil alamin ta kare ghairil maghdubi alaihim waladdallin sura guda kenan in ka dauki ikhlas qul huwallahu ahad tana karewa wa lam yakul lahu kufuwan ahad to wannan ita ma daga aya ta farko zuwa ta ƙarshe ta Allah ce suratu wannan wata sura ce anzalnaha muka saukar da ita malamai suka ce da Allah ya ce anzalnaha jan hankali aka yi don al'umma ta ba da aran hankalinta ta ba da tunaninta duk mai imani ya tabbatar ƙur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshe safar Allah madaukakin sarki amma sai ya ware wata sura ce wannan sura ne na saukar da ita me yake nufi da ne na saukar da ita ka ƙara ba ta kulawa ta musamman sama da yadda kake ba da kula ga alƙur'ani أنزلناها فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها amma baya nufin kuma sauran surori 113 ba Allah ya saukar da su ba a'a wannan dan a kula da ita ne wa faradnaha kuma Allah ya ce mun wajabta ta ai mun yi bayanin halal mun yi bayanin haram mun yi umarni mun yi hani mun sa dokoki a cikin wannan sura mai albarka anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat mun kuma saukar a cikinta ayoyi waɗanda suke bayanansu a fili yake kwarara la'allakum tadhakkarun domin ku azu ku karɓi sako daga Allah madaukakin sarki na'am الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين na'am daga cikin hukunce hukuncen da Allah madaukakin sarki ya wajabta a wannan sura sai ya fara kawowa da hukuncin da yake farnarsa ta fi yaduwa a cikin al'umma kuma ta fi lahani ga al'umma ta fi gurɓata al'umma ita ce matsala ta zina sai ce azzaniya mazinaciya wazzani da mazinaci mace da namiji fajlidu kulla wahidin minhuma Allah ya ce ku yi bulala ga kowanne cikinsu namijin da macen mi'ata jalda kowanne a mai bulala ɗari fajlidu daga bulala, amma bulalan ta taɓa fata ta yadda fatan za ta ɗaura ɗaɗi daga kalmar aljildu. Ita dorina ko bulala galibi akan yi ta ne da fata, sannan lokacin da ake horon kuma ta taɓa fata, lalle jikin mutum igiya mace. Fajilidu kulla wahidin minhuma mi'ata jadda, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi. Allah ya ce kada wani tausayi ya ɗauke ku fi dinin lahi a cikin hukuncin Allah maɗaukakin sarki. Dinin lahi a nan baya nufin addinin da muka sani na musulunci. A wannan dokar ta Allah lokacin da kuke saukar da hukunci akan waɗanda suka yi ɓarna ta zina, to kada tausayi ya ɗauke ku. Kuma tausayi ba tausayi na al'ada ba, ba tausayi na ɗabi'a ba. Idan ka ga ana wa mutum bulala yana ihu yana kuka, za ka ji tuciyarka ta tausaya maka ba wannan ake nufi ba. A'a, kada tausayin wane yana da rauni ko tsoho ne ko bai da ƙarfi ko bai da lafiya, kada wannan tausayin ya hana ku tsaida masa dokoki na Allah madaukakin sarki. Wala ta'khudkum bihi ma ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. In dai kuna da imani da Allah da ranar lahira to ku tsaya da haji. In dai kun yi imani, kun yarda Allah shi ne abin bauta. An samu mazinaci, an samu mazinaciya to ku tsaya da musu haji. in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai ce wali ya shahada azabahuma ta'ifatun minal mu'minin Allah ce lokacin da za a zartar da hukunci lalle a samu wani yanki na masu imani su halarci gun da za a zartar da wannan bulalar da waɗanda suka yi ukuba ko ga waɗanda suka yi wannan jarimar da ita wannan zina ɗin. Wani a gurguje ta ce fassarar ayar sai kuma abin da za mu samu a cikinta. Allah madaukakin sarki ya fara da cewa azzaniyatu wazzani mazinaciya da mazinaci fajlidu kullu wahidin minhum mi'ata jalla kowanne a mai bulala ɗari. sai malamai suka fara tattaunawa ta farko a cikin aya. Mazinata za su iya zamantowa kashi biyu ne. Akwai mazinacin da bai taɓa aure ba, ko mazinaciyar da bata taɓa aure ba. Akwai kuma mazinaciya ko mazinacin da sun taɓa aure. Amma da Allah ya tahi ba da hukunci a ayar sai ya ba da hukunci kwaya ɗaya. In dai an kama mai zina namiji ko mace a yi musu bulala ɗari. wannan bulala ɗarin saurayi za'awa ko bazawari za'awa wane za'awa a cikinsu na saurayi to me nuna saurayi za'awa a cikin ayar tunda kawai ta yi azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma ne a tajalla da mazinaci da mazinaciya kowanne a mai bulala ɗari Eh, na'am lafazin aikin mufradi ne azzaniya suna ne mazinaciya azzani suna ne mazinaci da mai aure mazinaci da yaro mazinaci ne bambancin su a cikin azzani wa zaniya ba bambanci to hukuncin kenan na mai aure ne ko na mara aure ne Ibn Kasir sai ya ce hada fil ahrari wannan hukuncin da Allah madaukakin sarki ya saukar fa akan ƴaƴaye ne ba bayi ba idza lam yakuna muhsanaini idan ba su taba yin aure ba fa in kana muhsanaini rujima in sun taba aure to waɗannan mazinatan su jefe su za a yi Ibn Kasir ya ce domin ku ita aikin zina لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج ko dai mazinacin ya zamanto saurayi ne saurayin namiji ko ta mata bai taba aure ba ba taba ta aure ba yace wannan su haddin su kamar yadda ayar alqur'ani ta faɗa shine a musu bulala ɗari wannan shine abin da aya ta faɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tace kuma a sa hiya bargarin na tsawon shekara ɗaya shine abin da malamai suke kira ta gare bi wa yugharraba aman an baladihi inda jumhurul ulama za a bar shi ya bar garin tsawon shekara guda wannan galibin malaman musulunci sun tafi akan wannan in banda Abu Hanifa in an yi bulala a gurin Abu Hanifa an kare kawai yanzu wanda yake mulki da shugabanci a gare shi ne zai gani akwai maslaha a kore shi a kore shi ba maslaha a bashi a cikin gare ci gaba da rayuwa in ma ba za a kore shi ba to a sa a kurkuku ko kar a sa a kurkuku har yanzu dai Abu Hanifa yana nan ba sawa a kurkuku ba barin gari sai ra'ayin limami su kuma sauran malaman musulunci ko a kore shi ko a dore shi a kurkuku tsawon shekara guda wannan idan bai taba yin aure ba menene dalilin su ba daga alkur'ani ba dalilin da zai sa a ce wannan ayar kadai akan waɗanda ba su yi aure ba ne ba daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisin da malamai suke kiransa hadisul asif hadisin yaron gida shi yaron gida wani mutum ne ya zo da da matar shi ayyuka sun mata yawa sai ya kawo yaro ya ce wannan ka rika ɗawainiya a gidana ɗan siyo kaza ɗan kai kaza ɗan waye dai boyi boyi dai gashi ana nan ana nan yaro tun yana ƙaramin yaro har ya fara kawo ƙarfi har aka yi rahin sa'a yau da gobe ya yi sha'awarta ta yi sha'awarsa kuma Allah ya ƙaddara suka yi lalata sun yi lalata sai Allah ya ƙaddara caraf sai aka kama wannan yaron gida sai in ɗauke ka in kawo ka gida na amana kamun aiki kuma ka yi lalata da matata sai to Allah ba zan yadda ba sai an biya ni me za a biya ka sai aka tambayi waɗanda suke da ilimi a garin amma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru ya suka ce tunda ya ci zarafin matarka ya keta maka alfarma to su sai kuyanga su baka ai ya halatta mutum ya yi amfani da kuyangarsa to tunda ya taɓa matarka yanzu a siyo kuyanga ya baka lokacin da za ka yi kai ma amfani da ita kamar ka rama abin da yawa matarka kuma sannan sai a siyo raguna guda ɗari a baka saboda haka wannan mutum aka koma wajen ubansa aka je aka kawo raguna guda ɗari ko tumaki guda ɗari aka bashi aka je aka siyo baiwa aka sake ba wannan mai gida shi kuma uban yaro ya ji wannan hukuncin fa bai masa daɗi a ran shi ba sai tambaya wai wannan haka hukuncin yake a wajen Allah madaukakin sarki aka ce to tafi Madina ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan mutumin mai matar dan kar ya ce an mai ciwatuwa sai ya ce to zo mu tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ni da kai suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗaya daga cikin su shi mai matar saboda yanzu na ga ga raƙuma 100 ko ga tumaki 100 ga baiwa kada hukunci ya kwace sai ya ce ya rasulullah an shattuka Allah illa qadaita bainana bi kitabillahi na hada ka da Allah ina ma magiya kai mana hukunci da littafin Allah madaukakin sarki sai dan yace eh ya rasulullah yi mana hukunci yace ɗana baiwa yaron gida ne a gurin wannan mutumin yayi zina da matar shi na tambayi malamai sun ce mu ba da tumaki ɗari da baiwa amma Allah ya hukunci sai ce na rantse da Allah zan yi muku hukunci da littafin Allah madaukakin sarki wallazi nafsi bi yadihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah na rantse da Allah da abin da Allah ya hukunta da shi zan muku hukunci sai ce da baiwa da tumaki ɗari a dama da kayanka nan ba cikin hukuncin Allah madaukakin sarki alwalidatu wal ghanamu raddun yace da baiwar da ka bada da tumaki dubu duka a tattara da tumaki ɗari duka a tattara a dama da kayanka baya cikin abin da Allah ce na hukuncin zina sai ya ce amma ɗanka za mu mai bulala ɗari wa anna ala ibnika jaldumi'a wa taghribu amin ɗanka za mu mai bulala ɗari kuma za mu sa ya bar wannan garin da yake wannan aikin na baranta tsawon shekara guda ba zai koma wannan garin ba har sai matar ta manta daɗin mu'amala da shi shi ma ya manta daɗin mu'amala da ita saboda shine matsalar sabo in dai an yi sabo kuma ka san daɗin wanda ka yi sabo da shi kana ganin shi yana ganin ka to kullum akwai fani a ciki amma an ɗauki tsawon shekara za a iya manta me yake faruwa sai ya ce to za mu sa ɗanka shekara guda ya zamanto baya gari ya ce an gama da hukunci yanzu tun da ɗanka yanzu gashi ya yarda ya yi zina kuma har an bada wannan ya ce a mai bulala ɗari kuma ya bar gari na shekara ɗaya to ana zina mutum ɗaya ba a zina mutum ɗaya ana zina ne da mutum biyu sai manzo Allah ya duba wani sahabi shi ana ce urais sai ya ce waghdi ya unaisin ila mar'ati hada gobe da safe kayi sammako ka je garin wannan mutumin ka kirawo matar shi ka tambaye ta ga abin da ake tuhumar ta da shi fa in i'tarafat farjumha in ta yadda ta yi lalata da wannan yaron ta yi kwanciya da shi ka je ta taba ka zo ka bani labari ba da haka Unais ya yi sammako ya tafi garin wannan matar za mu ji me ya faru ta yi itirafi ko ba ta yi itirafi ba amma dai muhallu shahid yanzu a nan tun da yaro ne ya yi zina aka tabbatar da an yi zinar aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hukunta cewa a mai bulala ɗari a kuma me a sahi ya bar gari na tsawon shekara guda ɗaya sannan akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama can cikin suratul nisa idan muka wuce wallahi ta khafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna ba ita ba wallahi wannan wallahi atina al fahishata min nisa'ikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa idaidu فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا sai ce duk wanda kuka kama cikin matan ku ta zo da albasha ta yi zina yace to Allah madaukakin sarki sai ku kafa musu shaidu har guda hudu mutum hudu su tabbata sun yi wannan barna fa tashiru alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu in sun tabbatar da matan ku sun yi lalata sun yi zina fa amsikuhunna to ku sa su a gida ku kulle ku tsare hatta ya tawafahun al-maut ba za su ƙara fitowa su ga mutane ba ko mutane su gansu ko a yi mu'amala da su ko wata mu'amala har sai mutuwa ta zo ta ɗauke su wannan shine farkon hukuncin zina a musulunci in dai aka kama matar aure ta yi zina ko wani guri ne za a sa a killace ta a kulle ba wanda zai ƙara mu'amala da ita sai lokacin mutuwa sai dai a tura mata abinci ko a bata abinci hatta ya tawaffahunna al-mautu aw yaj'ala Allahu lahunna sabila ko kuma Allah madaukakin sarki ya kawo wani hukunci daga baya amma farkon hukuncin a tsare su to da aka ga wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune da aka saukar da wannan ayar azani yatu wa zani fajridu kullu wahidin minhum ma ata jalda wa la ta'khudhukum bihi ma ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ko sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya minci yana zaune sai ce khudhu anni khudhu anni ku zo ga hukunci ku karba ku zo ga hukunci ku karba kad ja'ala Allahu lahunna sabila su waɗannan matan da Allah ya ce an rufe sai sun mutu, Allah ya ce ya ba su mafita. Mecece mafitar sai ce albikiru bilbikiri jaldumi'a wa tagribu amin. Da saurayi da budurwa in sun yi zina kowanne a mai bulala ɗari kuma a kore su su bar garin na tsawon shekara ɗaya. sai wannan ita ma ta sake tabbatar mana da cewa in dai yaro ne ko yarinya in ta yi zina to hukuncin da ake mata bulala ɗari wannan da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in kuma mutum ya taɓa yin aure to shi kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar da hukunci ba bulala bane ba shi da ibnu kasir ya ce ko dai mutum ya zama to mai aure ne can bikran nan kuma muhsinan ya yi aure, aure da yake ingantacce, kuma an shaida aure ne, kuma ya yi kwanciyar auren wani hila ake kira musu. Ana iya samun aure na manto ba ingantaccen aure ba. Haka ne? Mutum ya je auri matar wani. Auren ya inganta ko bai inganta ba. To, ko da an yi irin wannan auren, matar wani ya aura, aka ɗaura aure, aka ba da sadaki, aka kawo hedin rahin labunan lafiyarsu, aka haɗu a masallaci, mutane dubu suka zo ɗaura auren. Har yanzu wannan ɗauran auren bai auri a wajen Allah maɗaukakin sarki ba, wannan mai auren baya zama muhsani. Ko kuma auren da musulunci bai yarda a ɗaura shi ba. Musulma sai aka aura mata Kirista. Auren ya yi ko bai yi ba? Bai yi ba. to wannan matar ko da an same ta da laifi a nan gaba har yanzu ba ta zama musina ba saboda wancan auren da aka ɗaura mata ba aure ba ne ba. Wa huwa allazi qad wasi'a ko wata'a fi nikahin sahihun wa huwa hurrun balighun aqilun. Mun sani malam yace shine wanda ya taba kwanciya da mace a ingantaccen aure kuma lokacin da ya kwanta ya kai lokacin balaga ɗane kuma yana da hankali. In aka wa yaro auren gata yana shekara bakwai ko takwas, babansa sai ya ɗaura masa aure, aka zaɓa masa budurwa, aka ɗaura aure, aka ba da sadaki, aure fa yayi. To, ko suna kwana da shi da matar kullum, amma da lokacin balaga ya kafin ya balaga sai ya tafi karatu. A wajen karatun sai ya yi zina, to ba za a ce mai aure ne a masa budala. saboda wancan auren da aka yi masa da zaman da suka yi da matan ba a matsayin balagagge aka yi ba wani sharuɗan uku ya sun cika ya zamanto ɗa ne ba bawa ba ya zamanto balagagge ya zamanto yana da hankali idan mutum yana da taɓin hankali yana da hauka sai yake bin matan mutane da gudu a unguwa sai danginsa suka haɗu suka yi mitin sai aka duba wata yarinya sai aka ɗaura masa aure da ni da ita to ko da suna kwanciyar aure fa har bai zama muhsini ba in aka same ya sake fada wata attitude to ba za a masa hukuncin da zamu ambata a nan gaba ba dole ya zama to hurrun balighun aqilun menene hukuncin sa fa innahu yurjamu sai kuma rajamu ne za a jefe shi ne ya danganta da abinda malamai suka ba da sigare da za a jefe shi amma dai za a samu manya manyan duwatsu ko za a samu duwatsu da hoje da na wuta da bangori da kwallon goruba a rika buga mashi dai ana jifansa har sai ya mutu fa innahu yurjamu wannan shine matsayi abinda Imam Malik ya faɗa Abdullah dan Abbas ya ba da labari daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu wata rana Umar dan Khattab ya hau mumbari yawa Allah madaukakin sarki kira da innal hamdalillahi nahmaduhu wa asna alaihi thumma qala da yazo sai ya ce mutane amma ba'du ayyuhan nas ce ku mutane fa inna mu'al fa inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqqi yace Allah madaukakin sarki ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da gaskiya wa anzala alaihi alkitab Allah ya saukar mai da littafi fa kana fi ma anzala alaihi ayatul rajmi cikin abin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin alqur'ani har da ayar da take umarni a jefe mazunaci idan yayi aure yace fa qara'naha Umar dan Khattab yace wallahi mun karanta ayar wa wa'ainaha mun kiyaye ta mun santa wa rajama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da hannun shi manzon Allah ya zefe mazinaci wa rajamna ba'dahu yace kuma mu a bayansa an kama mazinata ko mun jefe su fa akhsha yace ina ji muku tsoro an ya tsula bin nasi zamanun lokaci yawa mutane tsawo an ya kula qa'il a samu wani maras kunya yace la najidu ayatan rajmi fi kitabillahi ai ayar da take idan mazunaci ya yi zina a jefe ta mu ba mu ganta a alkur'ani ba tun da yanzu mun fara bambanta hukuncin ko azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma bi atajalda mazunaci da mazunaciya daga ayar ba za ka iya ware ba yaro ba za ka iya ware tsoho ba kawai ta ta yi mazinaci to Umar dan Khattabi sai yake da ya karanta wannan ayar sai yace jama'a yace na rantse da Allah a alƙur'anin da Allah ya saukar akwai ayar da ta ce idan an samu zawari ko zawara sun yi zina a jefe su yace na rantse da Allah mun karanta ayar amma cikin kaddarawa da iyawa ta ubangiji sai Allah ya ce a shafe karatun ayar kar a ganta a alƙur'ani da haka sai aka shafe ayar ba wanda zai sake karanta ta yace na rantse da Allah mun karanta ayar mun haddace ta mun san hukuncinta ko manzon Allah ya yi aiki da hukuncin mu mun yi aiki da hukunci ya ce amma idan tafiya ta yi tafiya za a samu ‘yan ƙur'aniyun shine an yi tsola bin nasi zamanu mutane zamani zai musu tsawo sai ka ji mutane sun ce ai mu ba mu ga ayar da Allah ya ce a jefe mai aure ba cikin alƙur'ani in suka kawo wannan ra'ayin kuka karɓa fayabillu bi tarki faribatillahi za su ɓata ne saboda sun bar wani hukunci na Allah maɗaukakin sarki, kuma su ɓatar. Kada an zara Allahu, ya ce, Wallahi Allah ya saukar da ayar da ta ce a hukunta mai zina man aure a cikin Alƙur'ani. Ya ce, Farajin fi kitabin lahi haƙun, ya ce, Tabbas jefe mazinaci mai aure gaskiya ne a cikin Alƙur'ani alaman zana ga wanda ya zina, idan ahsana in yana da aure, minar rijali wan nisa'i. mazibiji ne ko mace ce idza qamatil bayyina idan an samu hujja an samu dalili in dai mutum yayi aure an kafa masa hujja ya tabbata yayi zina yace to je ka yi za'a za ka kuma dan kasabi sai yake ba da hanyoyin da ake tabbatar da zina da yadda ake kama mai laifin zina ko dai ya zama to me an samu shaidu guda hudu kamar yadda zamu tabbata an zamu tada a nan gaba wanda zai da rumunul musanati kuma lami a to da arba'ati shuhada duk wanda aka ce zina to a kawo shaidu guda hudu to bayyana shaidu guda hudu awil haml ko kuma a samu ciki ya bayyana a jikin macen da ba ta da aure ko ta yi aure aurenta ya mutu ko sai a ganta da ciki a unguwa to ita ma haddi za a yi mata awil i'tiraf ko kuma a samu i'tirafi mutum da kansa da kansa ya zo ya ce na yi zina ya ce to ana tsaida masa hukunci wannan Umar dan Khattabi yake ba da wannan labari wannan kuma hadisin ya zo a cikin Bukhari ya zo a cikin Muslim akwai irin wannan ya zo a cikin sunan Nasa'i Umar dan Khattabi ya ba da wannan labari a cikin suratul Nasa sunan Nasa'i yake cewa ba dan ma mutane ba za su ce Umar dan Khattabi ya ƙara ayat da ba ta cikin Alƙur'ani yace da na zo irin wannan gefen na Alƙur'ani na rubuta yadda lafazin ayat take ya ce to amma idan na rubuta mutane za su ce Umar ya ƙara abin da baya cikin Alƙur'ani don haka ba zan rubuta ba. Haka Ahmad ibn Hanbal ya rawaito wannan hadisi ya ce kada zamani ya yi tsawo mutane su yaudare ku da cewa babu ayar nan cikin alkur'ani yace wallahi gaskiya ne akwai ta Allah madaukakin sarki yayi umarni ayi rajab manzon Allah yayi kuma wallahi mu ma mun yi wannan ita ce riwayar Ahmad ibn Hanbal to ibn Rajab a ibn Kathir da yazo tattara waɗannan hadisan da yawa sai ce wa hadhihi turuqun kulluha muta'addida wa dalatun ala anna ayatan rajmi kanat maktubatun fa nusikha tilawatuha yace in muka kalli waɗannan ɗaiɗaikun hadisan suna nuni akan cewa Allah ya taɓa saukar da aya da take umarni a kashe wanda ya yi zina a halin ya taɓa aure. Allah sai ya umarni a shafe karatunta amma hukuncinta yana nan har Allah maɗaukakin sarki ya tashi alkiyama. Sannan duk da an soke ta fa idan ka samu mushaf na Ubayyu bin Ka'ab wannan ayar shi kuma bai soke ta ba tana cikin Alƙur'ani. kuma sannan akwai ayar da take nuna mana har yanzu akwai rajamu a cikin alkur'ani lokacin da yahudawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan waɗansu mutane guda biyu da suka yi zina a cikin su ma'aurata ne manzon Allah ya tambaye su menene hukunci suka ce a shafa musu hoda a ɗora su akan jaki a ɗaure hannunsu a juya da baya a zagaye gari da su ɗaya daga cikin Yahuda da suka musulunta a gaban manzon Allah ya ce ƙarya suke akwai ayar rajamu a cikin at-taura kuma shi ne hukunci a cikinmu. Sai Allah ya ishara zuwa gurin sai inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bima tuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada. Aka buɗe at-taura sai aka ga ayar rajam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka fara jefe waɗannan Yahudawa din. Sannan wata mata da muka bada labarinta, Wagdiya Ulaisin, ina mar'ati hada ko? kai kuma unaisu gobe da safi ka je wajen matar wannan mutumin ka tambaye ta ta yadda ta yi wannan zina din sai ta yadda eh ta yi zina aka jefe ta ita ce farkon matar da aka jefe a tsarin addinin musulunci da cewa ta taba yin zina ita ce malamai suke kiranta imra'atul aji ko allatul lati zanat ma'al aji matar da ta yi zina da yaron gidanta aka jefe ta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ورجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيزا haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi akwai mutumin da ake kira Ma'iz shi ma manzon Allah ya taɓa masa hukuncin rajam shi ma haka kawai ana zaune a majalisa kawai tun karo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta sun gaisa ce manzon Allah na yi zina a min haddi sai manzon Allah ya kauda kai sai sake zagaya tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi cewa nayi na yi zina a tsaye da mun haddi sai manzon Allah ya kau da kanshi aka jima hau ya sake zagayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni fa gaya ma nake na yi zina a mun haddi manzon Allah ya sake kau da kansa ya juya ba ya ci gaba da ta magana ya sake zagayowa da kwawa ko ko kuma da tuban shi ya sake zagayowa ya juba manzon Allah ta baya ce manzon Allah na yi zina ya ce a mun haddi sai manzo Allah ya ce la'allaka gamazta ina tsammanin kawai dan chafa ta kai yace a'a to ina tsammanin wasa kuka yi yace a'a yace ina tsammanin baka kai ga abin da ake nufi ba yace a'a irin yadda ake sawa dan dan kwalli a cikin tukunyar kwalli ba wai abin da yake sa turmi da tabarya yace haka muka yi manzo Allah ya ce ina yan uwansa suka ce ga mu to wannan mahaukaci ne to Allah lafiyarsa kalau da hankali ne ya taba hauka aka ce Allah ba abin da ya taba samun sana hauka yana shan wani abu sai da abin da alƙalai suke a kotu ko dan kwaya ne to Allah ba a so wanda yake sha bai taba hauka ba babu gadan hauka a cikin su aka ce babu ita kuma ka ce kai zina kuma yadda ake aure ka san ma me zina ita na sani yace yadda ake aure haka ake zina yace kuma haka ne yace kuma nayi yace ka san hukuncin yace na sani yace to hikena tunda da Allah ya baka hanyar da zaka tullube ka ki tullube yace ku je kuma sahabi yace ku je ku je fe aka je aka samu guri a bayan Madina sahabbai suka sa mai igiya aka samu tsakuwa aka fara rankwala masa da ya ji zafi ya buga ihu tace kuma yana da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ina ai ƙarya ta ƙare kwakwakwal kwakwakwal kwakwakwal kwakwakwal sai da sahabbai suka kashe shi da suka da ake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai da yaji zafin dutse ma sai a dawo da shi sai dama kun dawo da shi wata il yana da abin da yake so ya faɗa to amma dai tunda ba a dawo da shi din ba an yi haddin to wannan yana daga cikin haddin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a zamanin shi na ma'i wannan ya nuna cewa kenan idan mutum ya taba aure izina to idan an tahi mai hukunci kashe shi ake haka nan an samu hukuncin ghamidiyya ghamidiyya ita ma wata mace ce ta zo ita ma da cikin ta turtsitsi kawai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce asabtu haddan fa aqimhu alayya manzon Allah haddi ya kama ni aimin sai wani irin haddi kuma ta ce manzo Allah zina ne har na samu wannan ciki ita ma duk mafita da za a bata fyaɗe aka miki tun ƙarfi aka miki farto da ya duro gidanki baki sani ba an sa miki wani abu ne a lemo ko an yi kaza duka ne aka bata ta ce manzo Allah fa wannan laifin laifin ne amin haddi ta ce to ai daga kina da ciki in mun kashe ki me laifin ɗan da yake ciki ko yadda take ciki ta ce ki je yakin aiki ta ce to ta koma ta yi kare na ciki har yanzu zuciyarta ba ta yi sanyi ba bari a gudu in bar garin haka ta haƙura haka ta aihu ta ɗauko ɗanta a zanen gudu ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta manzon Allah ga ina aihu amma haji ita ta kuma ta shayar da yara ita ke je ki haƙuri ki shayar da yara ya girma ya fara cin abinci sai ki zo a yi miki haji wannan hanyar musulunci dama yake ba ta inda hanyar gudu gudu ba ta gudu ba sai dai take kula da yaro har yaro ya fara gudu dan dan dan dan ya fara cin abinci yana komai dan ma ta kafa mana Allah ba da hukunta malami suka ce saboda gurasa a hannun ga yaro yana gutsarar gurasa yana ci tace mana Allah na su na ka kuma duk wata kofa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bada ta tuna ne ta gudu ba ta yi amfani da ita ba manzon Allah ta aka kai da masa haji lokacin da ake kai da masa haji wani da ya kwala mata dutse jini tas ya taba ne da aka saka ba mun nan Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da yake ta wallahi laqad tabat tawbatan law wuzbi'at ala ahli al-madina la wasi'at yace na nan sai da Allah tuban da sai darajarsa da kimar shi wajen Allah madaukakin sarki da duk waɗanda suka zaɓi manzon suka saɓi Allah a garin Madina za a cire wannan tuban a ba su to da kowa ya yi tuba a wajen Allah madaukakin sarki yadda ka taba ganin tuban da ya kai mutum ya yadda ya bada rasa saboda Allah waye karfin tuban sa zai yadda cewa yau na yi sako na tuba Allah akan yana a yau mutum mun ranka da ya bada rasa yadda akwai karfin tuban da ya kai mutum ya bada rasa yadda ransa ba ta bada saboda tuba yadda kar wani zake biya masa bakar magana wanda yana daga cikin tsarin rajin da aka samu a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce rantsuwar da Umar bin Khattab ya ce wallahi manzon Allah ya yi rajin mu ma a bayansa mun yi rajin wal yashhad azabahu ma ta'ifatun min al-mu'minin wannan dai ne abin da ya shafi hukunci na rajin ga wanda yake bai yi aure ba da wanda yake ya yi aure wanda ba sai aure ba a yi musu bulala ɗari ko a sa su a kurkuku a daure ko su bar garin na shekara kuma dan kafa ya taba samu a zamanin shi wani saurayi yayi zina aka masa bulala ɗari ya kace tafi kamar garin bai tashi tafiya ya tafi garin kirin kirin ya zama kirin kirin kaga daga karamar barna an koma babba sai aka umar da sabai aka ce ai wani yana ya zama fasu sai ta idan la ugharribu abadan yace to daga yau har abada idan mutum ya yi muna na daina sake barka wani hidda dalilin da ya sa malamin bai suka yi samu suka yi sabani idan saurayi ya yi zina aka mai bulala kai a kore shi ko a bar shi kaga kake tunda sunna ta faɗa a kore shi da haka sai a kore shi in kuma za a kore shi ba to a sashi a kurkuku a tsare shi ana kallon da yana kallon mu ana mutu a ana da mutu hankali ranar juma'a a mutu hudu ba a mutu bayani a kai a mutu tsoron Allah har shekara ɗaya da ya fito da cikin al'umma sai su gaba da rayuwarsa ya manta daɗin wannan gidan shi kuma bai rajamu ana masa bulala ko ana masa ruwa kamar yadda ya tabbata amma an samu a wajen aliyu ba abin talib yace shi abin da qur'ani ya faɗa azzani wa zani fajri kullu wahidin minhuma mi'ata dalda yace to mutum ko mai aure ne idan yayi zina sai a masa bulala da kafin a jefe shi da aka da aka zo a zamanin shi aka samu wata mata ta yi zina za a tsada mata haddi ranar alhamis aka gama shari'a sai ta mata bulala aka same ta sai ta dawo sai ta dawo da aka yi bulala ɗari cif wahe gari an yi sallar juma'a kuma sai ce a jirgin me yasa sai ce jalatu habin kitabillah bulala da ne mata ta zo a cikin littafin Allah madaukakin sarki wa rajamtuha bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita kuma jiban da ne mata sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma dai duka abin da aka samu a zamanin manzon Allah duka waɗannan rajamu da na Yahudawa da na matar da wannan yaron ke aiki a gidanta da mai da zamiliya ba wanda manzon Allah ya hada wa bulala da rajam kawai yana jefe su ne wallahu ta'ala wa laysa al'adabu maqalimatun min al-mu'min a cikin ayar an ce wala ta'khudhukum bi ma'rafatun fi dinillah in dai an tashi kai da kai ya zo wajen sarki ko shugaba magana ta kare ta yi babu wani dalili da zai sa a daga kafa yanzu mu a zamanin mu ne yanzu da yawa ana ɗaga kafa a kan matsalar ko a ce suna da iyali ko a ce tsofaffi ne ko a ce yana da yara ko a ce yana da kaza a musulunci babu wannan tsari idan mutum ya yi zina a kashi sai aka dada ɗansa hudu da yara ƙanana guda ashirin
a kashi gaba ta hudu da aya ashirin kai ra'ayi ko to kada tausayin waɗannan matan ko tausayin ƴaƴan ya sai a canja hukunci shine wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah wani kuma zaka da tsoho ne tukub ya tsufa amma kuma mubarraci ne bai taba aure ba amana lalata yaran unguwa ya kai shekara 60 amana lalata akwai wanda zaka same su haka ba sa aure amma har su mutu suna lalata kananan yara to da aka yi kuka tada hikaro kyaro tsoho yana karkarwa a bahi kahi wala ta'khudkum bihima ra'afatun fi dinillahi dinillahi anan gurin yana nufin shari'ar Allah madaukakin sarki sai yace wala yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin lokacin da ake mazinata hukunci lalle a samu jama'a su shaida an yi wannan hukuncin ba a yi hukuncin DSS a cikin dare ayi a gama ko ba wanda ya sanya aka yi ba wanda ya sanya da aka kare ba a yi a musulunci dole sai an samu al'umma sun zo sun ga yadda aka yi wannan hukunci din wasu malaman suka ce ta'ifa a nan gurin mutum hudu saboda su ne karancin shaidun da ake da bukata a shaida to akalla a samu mutum hudu su ga cewa an yi wannan hukunci wasu suka ce mutum biyar wasu suka ce mutum uku wasu suka ce mutum dubu kawai dai a samu jama'a lalle lalle su ga an zartar da wannan hukunci din Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
na'am Allah madaukakin sarki a aya ta gaba yace azzani shi mazinaci la yankihu illa zaniya baya aura sai mazinaciya ‘yar uwashi, au mushrika ko kuma da ba ta da addini ba ta san Allah ba. Ita ce gabar farko, mazinaci abokin auren shi mazinaciya ‘yar uwashi. In kuma mazinaciya ‘yar uwarsa ba, to arniya. Wazzaniyatu ita ma mazinaciya mace, la yankihuha illa zanin au mushrik. ba wanda yake aurenta face mazinaci dan uwanta fitsararre au mushri ko kuma mushriki wa hurrima zalika ala almu'minina Allah ya ce hakan an haramta shi akan masu imani wannan ayar malamai suka ce mushkila ce ta zo da matsala me Allah madaukakin sarki da yake nufi da kalmar nikahu a cikin wannan ayar azani la yankihu illa zaniyatan au mushrika me kalmar nikahu na aure me aure na shigar da wani abu cikin wani abu sai malamai suka ce to Allah da ya amfani da wannan kalmar ta nikahu yana nufi abin da ake nufi al'aqdu shar'i aure irin na shari'a da ake daurawa a kawo shaidu da jama'a wane yar wance a daura aure shi Allah ke nufi ko kuma yana nufin aure na al'ada wani abu ya shiga cikin wani abu shi ake nufi sai wasu malaman suka ce hakan ake nufi duk inda ka samu mazinaci namiji to baya lalata da kowa sai mazinaci ya yar uwashi inda ka ji an yi zina to dama asali mazinaci ne haɗe da mazinaci amma in ba mazinaci bane haɗe da mazinaci ya ba ta faruwa au mushrik in kuma mazinaci ya bace to tana shirka tana saban Allah haka wasu malaman suka ce duk inda aka kama mutum yayi zina aka tabbatar an kama shi to dama hidin mazinaci ne ba yau ya fara ba in koyo ya fara to yana shirka ita ma in an kama ta mazinaciya ce in kuma mazinaciya bace to tana shirka haka wasu malaman suka ce ba yadda za a yi haduwar mazinaci da mazinaciya har sai idan dama mazinata ne su din ko kuma akwai mai shirka a cikin su haka wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika ala almu'minina wannan ita ce magana da waɗansu malaman suka faɗa ay la yutawi'uhu ala muradihi min az-zina illa zaniyatan asiyatan aw mushrika ba yadda za a yi mai zina a samu wanda zai biya shi akan wannan aikin face dama shi ma ɗabi'arsa ce ko kuma yana da abin da ya fi zinar muni haka wasu malaman suka ce wa hurrima zalika ala almu'minin Allah madaukakin sarki ya haramta wa masu imani yin zina ko kuma ya haramta wa masu imani auren mutanen da suka shahara da zina da lalata wanda ita ce fassara ta farko da malamai suka bada fassara ta biyu kuma shine a zamantakewar yau da kullun aure na musulunci to ba a aurawa mazinaci yarinya har sai idan mazinaci ya ce yar uwashi mutum mazinaci ne fitsararre an san da zina an san da lalata baya zuwa neman aure a bashi wasu malaman suka ce ita ce fassarata azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika ba a bashi da haka bai da abokiyar aure sai da mazinaciya yar uwashi ko mushrika sai ko ibnu qayyim da yazo sai ya ce in ku kaga auren ya riga ya faru to ɗayan biyu ne ko dai wannan mutumin mazinaci ne kuma zinar ta fi tsara shi sai aka ce ba komai a bashi to an yi wasa da dokokin Allah maɗaukakin sarki an karya dokar Allah sai aka sai ya fitar da mutum daga tsarin addinin musulunci Allah ya ce kar a yi kace ba komai a yi to akwai fita daga tsarin addinin musulunci in kuma an san mazinaci ne an san Allah ya hana aka ce to Allah dai gafurur rahimu ai dai kawai aka dan dai tattada amma dai zuciyar ta yadda akwai laifi suka ce to kun zama mazinaci dan uwan shi haka aya ta faɗa ko dai ku halasta ku ce ba komai to kun zama mushrikai ko kuma kuwa Allah karan gatso ku ki bada ku bada amma kun san dai bai halatta ba kuma zuciyar ku tana zafi amma dai kun bada to kuma kun zama mazinaci ƴan uwansu haka wasu malaman suka faɗa azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima adhalika ala almu'minin malamai suka ce mai ake nufi da wahurri ma'ala zalika adal mu'minin ai ta'atihi zina masu imani ba sa yi wata zuwij bil bagaya da kuma aure da waɗanda karuwanci ya zamanto musu shi'ari aka san su da karuwanci in dai mutum ya shahara an san shi baya kunya matsinaci ne to ba a ba shi aure in ku aka bada to wannan akwai alamar tambaya cikin imani wa hurrima zalika alal mu'minina wa tazwijul afa'ifi bil fujjari min rijali haka idan an samu mace shi namiji duk matar da aka santa da karuwanci baya aurenta kowa ya san mazinaci ya ce a gari ka aure ta haramun ne haka nan namiji kowa a gari ya san ɗan iska ne mazinaci ne ƙuda ne bai haramun kuma a ɗauki yarinya ta gama hadda ƙura'ani da hijabinta da komai a bashi hai wannan haramun ne yana daga cikin da ake cin amanar Allah maɗaukakin sarki don da aka san da zina a barhi da mazinaci ɗan uwan shi duk wanda aka santa da zina a barwa mazinata duk wanda aka san shi da zina cikin maza to a bar shi da ƴan uwansa mazinata mata amma ba a ɗaukar na ƙwarai a bashi mazinaciya ba a ɗaukar mazinaciya a bata na ƙwarai ba a haɗawa haɗin bai yi ba in ji Allah maɗaukakin sarki wa hurrima zalika a alal mu'minin qatada da muqatil ibnu hayyan yace harrama Allahu alal mu'minina nikahal bagaya Allah madaukakin sarki ya haramta wa mutane masu imani auren mata karuwai da karuwanci ya zamanto musu sana'a haramun ne Allah madaukakin sarki ya faɗa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya haramta a cikin waɗansu ayoyi na daban wal muhsanatu minal mu'minati والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين محسنين سنة ماتا كاممو ما ستران كي غير مسافهين ba waɗanda aka san su da karuwanci ba tsallakanan tsallakanan tsallakanan tsallakanan wala mutakhidhi akhdan ba kuma masu yin daduro ba musafihin su ne waɗanda kowa ma nasu ne zawatul akhdan su kuma namiji ɗaya ne zai ajiye su ba aure ba suke amma kuma zina suke waɗannan suna ake kiransu daduro to mai imani baya auren irin waɗannan mataye ɗin allah maɗaukakin sarki ya tsare mu
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون a gurgujana ga lokaci yayi Allah madaukakin sarki a ayar da zamu kwana akan ta yake cewa wallazina yarmuna almuhsanat wadanda suke jifan mata muhsanat Allah sai ya kira su da almuhsanat anan gurin sune kamammun mata suka ce mecece muhsana wa hiya alhurra albaligha alafifa ba a cewa mace muhsana ce har sai idan ya ci baiwa ba a kiranta muhsana sannan ya zamanto baliga ta kai shekarun balaga sannan al'afifa kamammiya ce ba ballagaza ba ce ba ‘yar shiririta ba ce yare da za a ganta a gaban makaɗi tana tsalle tana raye-raye yare da za ta fito da gyala aka faɗanta yare da kowa abokinta ne a facebook tana da mutum 400 abokanta ko 1000 ko 2000 abokanta a tiktok tana da followers instagram tana da followers duk kwalliya sai ta nuna duk ado sai ta nuna wannan ba ta cikin afifat duk abin da ka gaya mata ka gaya wa banza afifa tana da kamewa tana da kau da kai za ta fito a gidansu a mutunce duk inda za ta je a mutunce ta koma a mutunci so wannan sune in ka gaya musu magana musulunci ke bibiyarsu amma yarinyar da in ana aure za ta yi shigar ƙauyawa duk abin da ka gaya mata ka gaya wa banza yarinya da za ta yi ta ɗaukan hotuna ta taya amarya da uniform ko mutum ɗaya zai aure amma mata goma sha bakwai sai su kewaye shi duka da kaya iri ɗaya ɗaya ba zai aura da duk wanda ka gani a wannan hoton ba ta cikin afifat ba ta cikin kamammun mata in ka ce mata mazinaciya ka gaya wa banza ko an je wajen alƙali ba abin da za a yi saboda ta sariyar da haƙƙinta ta hanyar zubar da mutuncinta haka malamai suka ce an cika wannan sharuɗan guda uku ya zamanto ya ce ya ba ta zina ta zamanto balagaggiya ce don hukunci yana hawa kan balagagge ne ƙaramar yarinya ba ta da hukunci yau ko an samu yar ƙaramar yarinya da ɗan ƙaramin yaro sun shiga bayan ƙaure sun yi wasa samun samun ba abin da za a yi ba a kiransu mazinata a wannan saboda ba san me suke yi ba kuma ba abin da za a iya yi a wannan guri ba a kiransu amma balagaggiya ita ce ake wa ƙazafi sannan ya zamanto tana da kamun kai tana da mutunci yasa daga cikinsu aka ce duk matan ma da take gaisawa da kowa a titi to ita fa tana barar da haƙƙinta ne a gurin shari'a kowa nata ne very jovial very social ko wayayya ce ya birni ayya ta zubar da haƙƙinta والذين يرمون المحصنات ko والذين يرمون المحصنات waɗanda suke jifan kamammun mata da zina thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba sai Allah ya ce su waɗannan hukuncin su fajliduhum 80 jalda to su kuma musu bulala 80 yanzu kaga an rage 20 akan wanda yayi zina shi wanda yayi zina bulala 100 wanda yace an yi zina ƙarya yake shi kuma za a masa bulala 80 sai ce wala taqabalu lahum shahadatan abada don da kuka kama shi da laifin kazafi har abada ba a karɓar shaidarsa wala taqabalu lahum shahadatan abada Allah ya ce wa ula'ika humul fasiquna waɗannan kuma in ana kirga mutane fasikai marasa da'a marasa biyayyar Allah madaukakin sarki to suna cikin su sune muhsanat ko sune kazafi wannan shine hukuncin kazafi hukuncin sa guda uku awa mutum bulala 80 duk zancen duniya in ya saba kira ta karanta mana huruma karatun banza makarantun wani na jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada wala da ana ifada an zauna lafiya kalau wa ulaika humul fasiquna ko ganin wata ya zaka yace naga wata ya ce kasa dama kowa ya hazarta ya haruwan sa kawai ba ga ramadana ba ko ya gani ya rantsa da Allah ya gani ba a gani ba saboda dama ya faɗa abin da bai gani ba to yanzu ya za ku yadda ya gani ba a gani ba Allah ce wa ula'ika humul fasiqun duk abin da zai fada wallahi ba a aiki da shi a tsarin addinin musulunci illal ladina tabu min ba'da zalika wa aslahu ko ba karanta ta ba na إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم Allah ya ce waɗanda za a ɗauke musu wannan hukuncin illal ladina tabu min ba'da zalika sai waɗanda suka tuba a bayan haka wa aslahu suka gyara ɗabi'arsu da al'adarsu fa inna allaha ghafurur rahim to Allah mai gafara ne rahimun Allah madaukakin sarki mai jin kai ne to malamai suka ce idan mutun ya tuba a waɗannan hukunce hukuncen guda uku ne ake daukewa idan mutun yayi kazafi aka ce za a masa bulala 80 ba za a karbi shaidarsa ba kuma fasiki ne sai Allah ce sai wanda ya tuba idan ka tuba hukunci na ƙarshe ake daukewa ko na ƙarshe da na biyu ake ɗaukewa sai amma na farko sai ka ce wancan mazanaciya ce kawo shaida babu shaida wannan ba ko ka tuba ko baka tuba ya maka budala tamanin ita an wuce ta to kuma karɓar shaida a nan gaba za a karɓi shaidar ka idan ka ce ka tuba bayan an maka budala sai ka zo masallaci ka ce al'ummar musulmi ni da nawa wancan ƙazafi amun bulala kuma na yi nadama wallahi ƙarya na mata kuma daga yau ba zan ƙara ba na tuba zuwa ga Allah maɗaukacin sarki kuma na yadda na zama to mutumin arziki to idan ka yi wannan sai aka ce in ka ba da shaida sai a karɓa kuma wannan kalmar fasikancin za a ɗauke maka wasu malaman suka ce a ko ka tuba to a gurin Allah kai ba fasiki ba ne a gurin mutane kai ba fasiki ba ne amma idan ana neman shaidu ban da kai sai aka ɗaura auren mutane ba ana neman shaidu guda biyu ba sai aka samu ɗaya sai aka same ka aure ko bai ba na? bai ba saboda ɗaya shaidar hiba shaida ba ne babban da shi a ciki sai aka kama wani cirmi da taɓarya yana zina aka kira ku hudu ƙoro-ƙoro kun gan shi sai aka ji wajen alkali ka gani ina gani wallahi tallahi na gan shi tsirara haihuwar uwanshi ita ma haka kuma na gan shi tsiritinsa cikin tsiritinta mun yadda koma gefe kaifa haka ne kaifa haka ne tsautsayi a haida kai a ciki yanzu za a wa bulala na? yanzu he mai zina mazinata sun tsira ko kuma shaidu ba ku cika guda hudu ba saboda kun haɗo da rubabban kwai a cikinku saboda haka tun da tsotsayin kun haɗo da shi madadin awa mazina ta bulala yanzu ko za a wa bulala tamanin tamanin ashe kenan idan ana irin waɗannan hukuncin mutane ba za su yadda ba suke ɗaukar labari a wajen kowa da kowa sai an tantance wannan yana da kima yana da martaba yana da mutunci ko bai da mutunci kafin a zo a hazarkar da hukunci sana a gurguje abin da za mu rufe da shi ya ake kazafin nan wallazina yarmuna al-muhsanat Allah ce waɗanda suke jifa muhsanat to ake yin kazafi shine suka ce ko dai zaman to bi lafzis sarih da lafazin da yake kwarara zina yake nunawa kawai kana ganin ka ce mazinaciyar banza mazinaciyar rofi wannan da bukatar tawili baya bukatar tawili ko ka ga yaro ka ce wannan yaron faɗan zina ne ina labarin uwarsa ba ita bace ta yi zinar ba ka ba kake nufi shi ne kalmar ɗan zina wannan kalmar ba ta ɗaukan kowane tawili ba mu labarin aka yi zama ɗan zina to Allah hauhi ya bani ta to bara mu ƙara ma da tamanin bayan ya baka haushi bara ƙara ma bulala tamanin nan gaba ka ƙara cewa wani ɗan zina sai ka ce a wata mazinaciya me yasa ka ce mata mazinaciya ka ce wallahi kawai tsanarta ne to za maka bulala tamanin suka ce ko dai ya zamanto ƙwararra an faɗe shi ko ya zamanto an yi kinaya menene kalmar kinaya lafazin da zai iya ɗaukan zinaɗin amma ba zina ka faɗa ba mata fasika wannan fajira ce ko ka faɗa da yarabanci ka ce a shawo ko kaga a shawo in mutum bai sani ba bai san ba karo kake nufi amma ya kaca wata a shawo to wannan malamai suka ce lafazi ne na kinaya shi ma ana wa mutum hukunci ko kuma jirwayi mai kamar wanka ta'arif ana cikin zance ka ce ni da Allah ya gani duk kannuwa na ba mazinaciya aha to kannuwan ka ba mazinaciya kannuwan wani fa da mazinata kenan to wannan zaka bada bayani shi ma idan babu bayani ana wa mutum bulala tamani wannan dai kusan shine abin da zamu faɗa dangane da abin da ya shafi kazafi da haka mun samu hukunce hukunce guda nawa mun samu hukuncin azzaniyatu wazani mun samu hukuncin azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika mun samu hukuncin wallazina yarmuna lil muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jalda watakila daga farawar zaka ga me yasa Allah madaukakin sarki ce suratun anzalnaha wa farabnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun dan ku dau wa'azi shi yasa Allah madaukakin sarki sauka da wannan sura din Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ka amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka gyara mana mu aiki da abinda ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin